بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو غوتن جمادة الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya tafsirul jalalain muna cikin suratul isra za mu dora a kan aya ta 22 fadin allah ta'ala bismillahir rahim la taj'al ma'allahi ilahan akhara فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا تجعل أيها الإنسان المكلف kada ka sanya ya kai mutum baligi kada ka sanya ma Allah tare da Allah ilahan akhara wani abun bautan ba Allah ba wani na daban fataqa'u da mazmuman makhdula sai ka kasance mazmuman makhzula abin zargi taɓaɓɓe la nasira laka baka da mai taimakonka wata kuna aqibatuka annaru wa bisal masir ƙarshen ka ya zama ita ce wuta tir da makoma irin ta wuta wa qada amara rabbuka ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu ai bi an la ta'budu kada abota kowa illa iyahu sai shi kadai وبالوالدين أي أن تحسنوا بالوالدين كيوتتا إيايانكو إحسانا كيوتتا بأن تبروهما كيمسو بيايا البر داء إما يبلغن عندك الكبر أحدهما idan wato ɗaya daga cikinsu girma ya kama shi tare da kai ka girma ya girma babanka ya zama babba mamanka ta zama babba ko ɗaya daga cikinsu in an ce kibar ya yi girman da watakila zai fara irin abubuwa na girma kasan in mutum ya girma girma sai ya zama kamar yaro to in sun yi girma sun tsufa ɗin nan a haduhuma wannan fa'il ne auki lahuma ko duka imma yablughani yace fa aduma badalun min alifihi ai alif yablughani kaga ai akwai alif na yablughani qa to shi yasa ka ahaduhuma allati hiya alfa'ilu fala taqul lahumu karka gaya musu uffin bi fathil uffa in mun ce uffa bi fathil fa min ghairi tanwin uffa wa kasriha munawwanan in za mu yi tanwini sai mu ce uffin idan ba tanwini sai mu ce uffa fala taqul lahumu uffa ko fala taqul lahumu uffin idan za a yi tanwini ba za a ce uffan ba sai dai a ce uffin in kuma babu tanwini sai a ce uffa wa huwa masdar bi ma'ana tabban wa qubhan kalma ta tabarwa kalma ta munanta yanayi da suke ciki karka ce musu kash dan me Allah wajare da wannan abin kakka musu tsawa wala tanharhuma shine tasjirhuma zajir tsawa وقل لهما قولا كريما كغا مسو زنشي كريما جميلا لينا كريما جميلا لينا abin da ake gaya iyaye kenan sai a ta haƙuri da su ko da daɗi ko ba daɗi ko suna kyautata ma ko ba sa kyautata ma ko aƙida ta yi ɗaya ko ba ta yi ɗaya ba musamman idan aka samu bambancin fahimta to ana samun matsala da iyaye to amma dai sai a yi haƙuri da su waƙfir lahuma janaha dhulli min rahmati ka shimfiɗa musu su biyu ɗin fuffuke shi ne janaha fuffuke azul na ƙanƙan da kai ai alin lahuma janibaka azzalila alin daga lana yalinu allinu tausasawa ka tausasa musu ainihin wato fuka-fukanka janibinka kenan kaskantacce na tausasawa lirikatika alaihima saboda tausasawa gare su wa ƙul rabbi ka ce ya ubangiji irhamu ma kai musu rama kama rabbayani kama rahimani hina rabbayani saghira kamar yadda suka tausaya min lokacin suka rene ni ina yaro karami wannan ita ce addu'a da ake wa iyaye rabbukum alamu bima fi nufusikum ubangijin kunku min idmaril birri wal uquq wajen boye bin iyayen ko uquq saba wa iyaye kowa Allah ya san zuciyarsa yana bin ubansa da uwarsa ko baya bi albir yi musu biyayya al'uquq saba musu kuma in ka yi musu kai ma 'ya'yanka za su yi maka ko alheri ko shari in ta kunu salihina ku ku ku da ake muku magana in kun zamanto ta'i'ina lillah salihai ne masu yi wa Allah da'a fa innahu lalle Allah shi ya kasance kana lil awabina ya kasance ga masu arraji ina ila ta'aci ma su koma zuwa ga da'arsa ghafuran mai gafara ne lima sadara minhum abinda ya zo daga gare su fi haƙƙi alwalidaini na haƙƙin iyaye min baridacin wahum la yudmiruna uquqan ko mutum ya musu wani abin da ba daidai ba Allah ya riga ya sani kuma yana yin gafara in an yi afuwa kuma bayan Allah na kwarai ba sa la yudmiruna ba sa boye uquqan in an ce uquq wato saba iyaye kar mutum ya ce wai a zahiri zan musu amma a zuciya kana kin su kana jin haushin su rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin rayukanku in ku na kwarai ne to lalle ya kasance Allah lil awabina ga masu komawa gare shi gafuran mai gafara ne awabin su ne masu komawa ga Allah kuma masu da'a ma iyaye wa ati zal qurba haqqahu ati daidai take da a'ti ati a'ti ka bawa na kusa alqaraba haqqahu hakkinsa min albirri wasilati na yi wa Allah da'a da zumunci wal miskina wabna sabili da miskini da ɗan tafarki wala tubazzir kada kai almubazzaranci doka ce bil infaqi fi ghairi ta'ati Allah wajen ciyarwa ba a hanyar Allah ba kada mutum ya zama yana yin almubazzaranci zai kashe kuɗi zai ciyar yanayin almubazzaranci ba ta hanyar Allah ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci sun zama yan uwan shaytan ai ala tariqatihim suna kan hanyar shaydanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafuran lalle shaydan ya kasance ga ubangijinsa shadidul kufri li ni'amihi mai tsananin kafirci ne da butulci shine al-kufr butulci li ni'amihi ga ni'imomin Allah fa kadhalika akuhul mubazzir haka dan uwan shedan shine akuhu dan uwan shedan almubazzir mai almubazzaranci wa imma fa qul lahum qawlan maysura kalmar imma tu'ridanna anhum ay almadhkurina min dhil qurba وما بعدهم فلم تعطهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيه منه to fa lahum qawlan maysura ay layyinan sahlan bi an ta'idahum bil ita'i inda maji'ir rizqi waɗanda aka ambata ɗin nan cikin dangi wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil din nan danginka da miskini da ɗan tafarki matafiyi ‘yan uwa danginka fa na jini suna da haƙƙi a kan ka taimaka musu ƙwarai kuwa duk wanda akwai alaƙar dangantaka tsakaninka da shi to yana da haƙƙin ka taimake shi shi ne wa ace zal kurba haƙƙahu yana da haƙƙi a kanka me yasa jini ya haɗa ku da shi kaji ɗaya wal miskin miskinan nan da muke gani mabukata suna da haƙƙi a kanmu wabnan sabili matafi da zai tashi a masallaci ya ce jama'a taimaka mafi sabilai a kore shi din nan ba daidai ba ne ai yana da haƙƙi a kanmu ba ƙura'ani ba ne wannan wa'ati to amma yanzu duk wanda ya zo ɗan tafi duk wanda ya zo matafi kan mu a wajen mu makareci ne haka ne da zarar mutum ya tashi a masallaci yana neman taimako ko za a ce ƙarya yake da haka ko kula shi ba a yi galiban ma damun da ya tashi ko rasa muke tafi tafi tafi to ina ina wabanin sabilin gaskiya yana ina sai a bincika saboda a ɗabbaka ayar naka da danginka zalkurba da miskini muhtaji da ibn sabil duka suna da haƙƙi a kanka a matsayinka na musulmi to shine Allah ya ce wa imma tu'ridanna anhu idan ka kau da kai ka bar su tu'ridanna anhu ai al-mazkurina min dal qurba wa ma ba'dahum din ka kau da kai falam tutihim baka ba su ba ba an ce ka ba su ba to sai wani yanayi yasa ka guje musu ka kaurace musu ka ƙi ka ba su ka kau da kai ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha saboda kana neman wata rahama wani tallafi wani buɗi da kake jira daga ubangijinka kana tsammanin Allah ya kama wani abu mana yanzu na kina ba su saboda iftiga rahmatin min rabbi yana jiran wani arziki da zai zo min daga ubangiji yana jiran wani aiki da muka yi ina jiran wata harka da nayi wa in ma tu'ridanna anhu mubtiga rahmatin min rabbika a'radta anhum ka kauda kai ga barin su da basu ibtiga rahmatin min rabbika kana neman wata rahama ne daga ubangijinka ana nufin wani arziki daga ubangijinka tarjuha da kana tsammanin za ka samu watakila ƙarshen wata ko na ku da ɗalibin riski tantazirhu ya a cika fati'utiya minhu kenan kana jiran wani arziki da zai zo maka sai ka basu to in har ka kau da kai ka ika bawa dangin kusa da kai miskini matafi in ka kau da kai ka ce ba za ka bashi ba to fa kullahum qawlan maisura ka gaya musu zance layinan sahalan mai taushi mai sauƙi kamar me ka ce na muku alkawari in Allah ya kawo za mu ba ku bi an ta'idahum bil idai inda maji'ir rizqi kai musu alkawari insha Allah idan Allah ya kawo maka arziki zaka ba su wan Allah ya hakuri insha Allah in an samu za a neme ka tafi ka bani guri ba zan bayar ba mutumin banza marokin banza ɗan iska mara kirki kawai talakan banza talakan wafi a uzubillahi mai shaitanin waje a uzubillahi a uzubillahi Allah ne yake bayarwa zai iya hana ka zai iya mai da kai irinsa a nan masallacin a nan wani ya zo ya same ni mun yi karatu da asuba wataran ya zo wuce ya ji ina karatu ya zo ya ce dole zo in maka bayani ya ce a garin nan kudina ya fi karfin a sa a laida bag ko aljaka ko aljihu a kai banki a kasuwa ya ce motar banki take zuwa take ɗiban kudina a kasuwa ƙwarai kuwa irin hilik silik masu rumfan nan sai an cika su su je su dawo ya ce wallahi kwana muke a banki da manajoji ana irga kuɗi na sai an kwana ya ce amma yau malam kwanan shinkafa ɗaya in aka ban sadaka wallahi sai na yi godiya sai ka ga rigar nan da gani a jikina ita kaɗai nake da shi komi ya ƙare babu ga iyali ba ya'ya ya ce na koma 0% a nan gurin ya ce sai an jima wucewa ya zo yi inda muna karatu muna bayanin irin yadda Allah ke jiwa mutum rayuwa shi yasa ka biya hankali ce alfahari ba a yi kuma wanda ya fi kowa morewa rayuwa yan uwa wanda kawai yake rayuwa a yanda yake ina da shi alhamdulillah ba da shi zan yi kokarin in rayu yadda kowa ke rayuwa bai da shi ina samu na yi walwala in taimaki wani in ba da shi kowa ya haƙuri yanzu nan da nake zaune a gaban ku yau tuwo na ci tuwon dawa miyar kuka Allah da yajin daddawa kuma wallahi da zan samu doya da kwai da shayi mai kauri wallahi ina so in zan samu nama wallahi ina so amma wallahi an kamun abin karyawan matan gidan sun tafi na buɗe na gani na ce Allah mai yin abin da ya ga dama shi kadai kuma sai da na cinye shi tas mai ma ishe ne ba haka na fita ba ga malati ku ya kamun gyada ba yunwa wallahi yanzu nan yunwa nake ji malam oba amma ba komai za mu buga a haka in fada ana da shi ba zan ci ba Allah to amma wani ma ya sani in ban gaya maka ba me a cikin zan da hankali na sai na nemo nan na haɗo can na haɗo duk shagon da na je anguwan nan na ce kai ba ni kirar ɗan kwai kai ba ni katan ɗan taliya kai ba ni kaza wallahi za su bani amma wallahi ba zan yi ba ya za a yi ya za a yi yanzu nan in na koma gida ka san fara da mai ko wallahi ita zan ci yanzu nan sai da aka ce in ba da kuɗi za a yi kaza za ce wallahi ba da shi ya za a yi na ce ɗora ta da gawayi za mu zo mu ci fara da wannan ina gaya muku ne wallahi tsakanina da Allah kuma don ku yi koyi ku yi haƙuri da rayuwa in akwai a ci in babu halas ya ji wani ya ce na ce ina jin yunwa ya turo da bino ko gaskiya ne Allah za ka da alheri ran da kuma na samu kuma zan kecire ni kuma hukwa sosai wani mai kudi ya taba abin da bata wani na ce banza na ce mun samu dama ma sai mun fi kamo da kudin wallahi Allah Allah Akyan kuɗi da muka same su ka kashe kawai ɗalibin ilimi kawai ka yadda kai ɗalibi ne duka Allah ya bani in ci bai bani ma kafafan karas ka saka riga mai tsada ana alfahari ni kuma na yanko ɗan yadi na mai sauƙi na saka ni ma dai kakku wulaƙanta marashi kakku wulaƙanta talaka kakku tozartar da wani saboda bai da bai da wani abu ita rayuwa mai hankali yana binta a hankali ne mara hankali shine yake rungumar ta fitina ko wai ɗalibin ilimi kana karatu ko kana da awa ka ce wai sai kayi rayuwa ta attajirai masu kuɗi a kan me layinsu daban naka daban kai da Allah haɗa ka da alƙur'aninka da hadisinka da imaninka ka ta kiran mutane su bi Allah su yi haƙuri amma ka ce wai sai ka saka rigar da suke sawa sai ka hau motar da suke sawa hawa sai ka gina gida a'a Allah ya baka su ma Allah ya ba su nasu daban naka daban kai kam koyi da kai za a yi amma duk lokacin da almajiri ya ƙi da ya rayu rayuwa irin ta almajiri ya sa shegen son duniya a cikin rayuwarsa na rinda da Allah bai albarka wasu su ƙimoci a tabin 'yan siyasa ana neman kuɗi a wajen su kai ta bambaɗanci a wajen wulakantacce maciyar da babarawo ka je kana ƙaramar murya me zai baka me zai baka ba abin da zai baka bai isa ya magance ma talaucin ba har su gama mulkin su wallahi kuɗin da suke sata bai ishe su ba to dan me zaka zo ka sauka daga kan matsayin da Allah ya baka me a ciki duk wanda yake son ya albarka a rayuwa ya yi ƙoƙari ya bi hanyar salaf sufiyanu sauri na sha gaya muku a karatu wata rana aka ga sufiyanu ibn sa'idin da sauri ya je ya ɓallo menene ya ɓallo rufin ɗakinsa rufin ɗakinsa na ciyawa ne da itace ya ɓalle yana haɗa itace yana ɗaurawa ina za ka ya ce zan kai in kasa ne ya aka ya ce ba da abin da zan ci zan je in sayar da wannan in ruwan sama ya zo ya ce Allah zai ba da yadda za a yi sufiyan duk duniya yau an ce sufiyan da sauri ba wanda bai sai ya ce sai bai san shi ba an je ɗakinsa aka ga yana filo da yashi buhun yashi buhu ya zuba ya yi yashi yake kwanci a kai aka ce ya imam ya imam mu fa yanzu in ka zama abu na ko ganin ka ba ba a iya yi ganin ka ba ka bari a ganka saboda ka isa ya aka yi ce ana uzakiru nafsi hayatul qabri ina tunatar da kaina ne rayuwar kabari saboda duk wanda ya mutu sai an masa filo da ƙasa ba ku taɓa ganin an tauna kabari ana yi mutum ɗan filo ba to shi ne ya ce to ina tunatar da kaina wannan rayuwa ce in Allah ya hore a yi in babu a rayuwar da kowa ke rayu shikenan to Allah yana kafa mana doka cewa waɗannan mutane wa in ma tu'ridanna an umubtiga a rahmatin min rabbika ka kau da kai sun zo nema baka ba su ba saboda kai ma ibtiga a rahmatin min rabbika kana sauraron duka kana jiran Allah ya kawo wato abin da ayat take nunawa shi mumini malam yakan iya zama babu sai ce Allah zai kawo muna nan muna zaune Allah zai kawo mana ko ba ka bane to in irin wannan yanayin ya zo to faƙul lahum ƙaulan mai sura ka gaya musu zance sahalan layinan zance mai sauƙi a'a a yi haƙuri sai Allah ya kawo e a yi haƙuri insha Allah in mun samu za mu bayar Allah ba da haƙuri shine iyaye musu ke koya mana Allah ba da sa'a Allah ba da haƙuri shine ƙaulan mai suran layinan amma baka ba mutum baka zage shi ka ci mutuncinsa kuma kuma kuma kuma Allah ya ce suna da haƙƙi akan ka ba wa atizal qurba haqqahu danginka ina maimaita maka duk dan uwanka na jini ta uba ko ta uwa ko ta kani ko ta yaya in dai dangi ne kana da shi fa yana fa da haƙƙi akan ka wal miskin miskinan da suke rayuwa kusa da kai suna fa da haƙƙi akan ka ba wai ka ta ci kana sha kana canjawa suna kallo a shiga da shi gida a fita a shiga baka ba su ba wannan ba addini bane wabnin sabili kai wallahi har matafi duk wanda izo nan garin ya zo wucewa ta hanya ya ce mana shi guzurinsa ya yanke matafi ne wallahi yana da haƙƙi a kanmu mu taimaka masa wallahi amma na gaya muku yanzu duk wanda yake matafi ne ya tashi neman taimako kawai ƙarya yake koransa muke yi amma wabnin sabili har zakka ana bashi ɗaliban ilimi ne ku rinka fahimtar ayoyi da nassoshi a rinka yin aiki da su yadda suke kada mutum ya zo ya lalata rayuwarsa daga abin da yake ba daidai ba Allah ya ce fa kullahum qawlan mai sura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika sai aya ta ci gaba da koya mana tarbiyya shi kuma ana hana mu rowa ay la tumsika anil infaqi kullal mask kada ka riƙe hannunka ka ƙi ciyarwa kullal mask dukkan riƙewa wala tabsutuha kar kuma ka shimfiɗe hannun gaba ɗaya fil infaqi wajen meye wajen ciyarwa kar ka yi kullal basti kar ka zama marowaci kar kuma ka zama wawa wawa mai almubazzaranci in ka samu fa fa fa ba saving ba tattali a'a wannan ba shari'a bane wala taj'al yadaka maglula in an ce maglula makale hannun ka rike shi ila unikika akan wuyanka wai duk wanda ya haka malam alama ne ba zan bayar ba ko yaro ne ka zo ka karba ba haka yake yi ba bai zai bayar ba to kada ka yi irin haka amma kuma me wala tabsutu ha kullal basti ka miƙe hannun ya ta kwaranyewa a an ka samu bayar shi yadda iyali dan tanadi wani abu ka ajiye saboda gobe ko taimako ne aka ce ba a ce ka je ka ta ballagazar da abu haka kawai ba ka'ida ba ai akwai iyali ai akwai na dole yanzu taimakon da zan ba na iyali na da 'ya'yana fa dole ne alƙali ya iya hukunta ni in na ajiye matata ban ciyar da ita ba da 'ya'yana ban ciyar da su ba to ku zama 'yan tsaka-tsaki wala tabsutuha kullal basti karka shimfiɗa dukkan shimfiɗawa fataqa'u da maluman wannan raji' lil awwal ne ai fil imsaki sai ka zama abin abin zargi shine malum daga laum ne mahsuran mutaqatti'an la shay'a indaka wannan raji lisani mazaman mahsuran abu komai ya yanke baka da komai me yake raji lil awwal fataqa'u da maluman idan ka zama marowaci to malum ne malum abul daga laumu ne zargi fataqa'u da maluman in ka zama roci za a zarge ka masuran kuma tabzir in kai almubazzaranci za ka zama masur masur wanda komai ya kare masa a hannunsa bai da komai ya talauce ya zubar da abin a banza lashe a inda ka wannan raji ne lissani i feel impact ya tabbata a tarihi duk mutanen da suka yi ta almubazzaranci saboda Allah ya ba su wani abu sai da suka wulakanta Allah ya hore ma kai ta almubazzaranci to sai ka zo ka wulakanta ana ba tarihi mala aminu kano a garin nan ana cewa wai 'yan siyasa saboda wai akwai 'yan jam'iyyar masara sai aka zo saboda adawar siyasa sai ake zuwa a ɗaura masara a jikin igiya sai a yawo da ita a garin nan ana janta a ƙasa ya ce to magana jam'iyya daban magana kuma almubazzaranci da wulakanta abinci daban ya ce masarar nan da kuka ja ta a ƙasa a mutanen kano sai ta zo ta ja ku a ƙar malam ko baya nawa buhun masara ke yau ya kai arba'in naira dubu arba'in masardi in ji bafulace ne masara yau da shinkafa kan kankan suke kai da kai ko da ke shinkafa yanzu ta haura dubu hamsin ta kai ita ta fi ma shinkafa tun da ita sarrafa ta ai sai ta ci kuɗi kafin ta ciyo wanda shinkafa ko a haka ka ɓata rai za ka yi ta zuba ta an yi almubazzaranci lalle mutanen kano sun ja masara kama ƙasa ga ta kuma tana jansu malam ana ba da labarin wani mutum saboda wadata a gidan shi matarsa duk man da aka idan ba gane ba in ta tiltili galan ɗin mai in ta soya ƙosai ko ta soya doya wannan man kwata ake zubar da shi sauran wallahi arikwa ai haka ake malam ko yanzu ko yanzu a kasashen larabawa akwai azzaitul musta'mal kun san zaitul musta'mal used oil man da an taba amfani da shi inda suke da wadata suya ɗaya ya gama masu ɗan ƙoƙari sai su rinka tara shi a gwangwani ko a roba sai 'yan gwangwan su rinka zuwa suna kaɗawa akwai zaitul musta'amal zaitul musta'amal sai mata su fidda shi sai da shi ba a yin abinci sau biyu da shi yau a ƙasan nan in matarka ta rena maka hankali in wadata ka ta kai wadata wallahi idan ta yi suya ɗaya ba za ta sake maimaita shi ba ko a rinka bunka maka shi oba a abinci wani ya zo zai ci abincin gidansa sai da ya daga kwanan miyar ya tsiyaye man haka ya tsiyaye ya tsiyaye ya tsaye sannan ya ɗebi abin me yasa saboda ya ba wa mata ragamar abin a hannunsu duk mutumin da yake da mata ya miƙa wa mace komai da komai zancensa ya ƙare ba su da kirki sai wanda Allah ya kubutar kawai doka kaza za a yi hajiya wannan man kwana nawa zai isa a gaya mun kullum mai ake kasha kaza ne sai ka irga a ce to gashi nan na ba da shi kar a yadda a yi mun magana sai bayan wannan lokacin in ba ka bu wallahi malam mace sai ta kunna gas fa ta yi tafiyar ta ta kwanciyar ta ta kunna gas gas kuka fa wai tana tafasa ruwan an sauke wani abu za a dora wani abu sai a bashi a kunna kawai to ai kudin ka kudin banza ne ai ba su da kirki sai wanda Allah ya kubutar almubazzaranci ko kai baka yi ba a gidanka sai ai ko ga ana zubar da abinci yara kawai da sun zo caccace sun ci kawai sai dai a tattara karab karab karab a zuba a bola duk a gidanka za a iya maka idan baka da tsari ka kula da wannan yanzu akwai matar da aka ce duk yaron da ɗan rigarsa in ta ɗan yage to bola ne kawai tana yagewa ko zuwa ya kusa ya zauna a makaranta inda ta yage to bola ne sai a ce uban ya kawo sabo za a siya su ba sa yin dinki ba a kaiwa maho ba a kaiwa dinki a gidanta ba a kaiwa saboda ba a gyara wadata akwai mutumin da na sani ni da shi ya gaya mu ya ce shi baya wanki ai da guga ya ce to gaba ɗaya kwanakin a shekara kwana nawa ne ba ɗari uku da sittin ba to in ya zo ɗinki yake sa a yi masa iya adadin ɗari uku ko ɗari hudu ma ko da in kes ko rana ɗaya zai sa guda biyu adadin shekara saboda haka shi bai da mai wanki da guga duk rigar da ya sa ta sau ɗaya ya gama sa ta to wani abu ne ga wani mai wadata don an maka ɗinki kala ɗari hudu kullum za ka saka guda ɗaya ustaz miskini kai ne talaka kana zare ido baka da komai a gindinka ban ji ba daukaji ya ce manyan ma in an zo kala 700 ake ɗinka musu kullum set biyu ne kala 700 don haka sai ke ta tambayin ina ake mai wanki da guga kai ne talaka ake maka wanki da guga malam abba dan adam malam ya samu wuri fa ba kyau fa iyi iyi mana daman dan kasuwa ina zai wannan abun ba ya kai ya kai karshe ba to ku rinka dai gane rayuwa ku biya hankali a biya hankali in kana da shi ka lallaba ka dan biya hankali sannu sannu shine amma in dai ka nuna alfahari sai duniya ta ja ka a ƙasa إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر للي أبنجدك ينا شنف أرزكي يوسعه ينا يلوتاوا يبسط يوسعه كان قوان دي قداما ويقدر ينا كما ضيق شي يضيقه لمن يشاء يبسط يوسعه ويقدر يضيقه ينا أنت شوا ونكا قبيد شي haka Allah ya ga dama ita rayuwa bai da shi tun da ka tashi kake zuwa kasuwa kana neman kuɗi yau shekara barkace kuɗi sun gagara samuwa kullum sai dai ka nemo na ci da sha wani kuma yanzu yanzu ya fara harkar kasuwar nan ya tsallake ransa kamar yadda ya wani dogo kai kuma ya gajere wani kuma mai kiba kai kuma siriri wani fari kai baki wani mai nisan kwana kai kuma ba za ka daɗe ba ka tuhumci Allah akan wannan a'a to haka arziki ma yake ya ba wancan ya matse ya ba wancan ya matse in ka zo cikin layin wanda aka yalwata musu to yi kokari ka ka nemi aljanna da abin da Allah ya baka in kuma ka fada cikin wanda aka kuntace musu aka matse su to sai kai hakuri ka auri hakuri ka nemi aljanna da haƙurin da kake yi amin innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangiji ya kasance ga bayansa khabiran mai bada labari ne mai kuma ilimi ne duk yana ɗaukar ma'anar khabir basiran mai gani shi yasa kaga yace ma aliman bi bawatinihim shine khabir ya san baɗinin su wa zawahirihim da zahirin su fa yarzuquhum ala hasabi masalihihim Allah yana musu arziki ne a bisa gwargwadon maslaharsu kawai yadda ya ga dama shi zai ma wala ta karbu zina to sai da ko magana akan mu'amala tsakanin jinsi da jinsi wala taqtulu auladakum khashyata imlak ku daina kashe 'ya'yanku bil wa'di ta hanyar binne su khashyata makhafata dan kuna jin tsoron imlakin faqar talauci shine imlaqa al'imlaƙo alfaƙaru ku daina kashe ‘ya'yanku don jin tsoron talauci a da idan mutum aka masa haihuwa sai ce a ni ba zan iya kulawa ba ni ba zan iya kaza ba ni ba zan iya kaza ba in an haifi ɗan sai ije ya kashe shi yadda yake bunnewa musamman ‘ya'ya mata sai a tona rami da ransu malam ba za ba da rai ba yanzu malam ko zakara ne ko kaza ka sa ta a rami da ran ta kabin ne ai baka kyauta ba ai akwai tausayi amma wallahi malam dan adam mal bagawi ya kawo a tafsirinsa cewa sai mutum a masa haihuwa sai ya ɗauki ɗiyarsa sai ta kai shekara shida bakwai ta fara wayo ana wasa da ita ya ɗauke ta tafi da ita daji ya tona rami kurin sai je yana mata wasa kamar wasa sai zira ta arami yana hango ta tana kuka tana wasa yana zai dauko ta zai dauko tana mika hannu haka sai ta tura ƙasa ita tura ƙasa ita to tun tana ƙara har sai dade ne sai binne sai ta haka aka yi ta yi a jahiliya shine Allah ce wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat shine al mawuda wanda aka kai ta aka binne ta to yau sai aka canja abun salo sai mutum ya je a zubar da cikin mace in ta haihu ni ko zan iya ni kaza kaza kaza ko mutum ya je ya kai ta ya ta dirka mata allura mun sha karban fatawa ni dai ba zan iya irga sau nawa ba ana rikici da mai gida ya ce sai an je an barar da ciki saboda dan me yasa zaki dau ciki wallahi ba zan yadda ba dan me yasa wani fa kama ta ya ce kafa ta kafarki muje aje a kai kuma wani abin da zai bakanta maka rai masu kuɗi suke wannan abu mai kuɗi galiba mai hali shi talaka a shi ai kawai Allah ya kawo za a san yadda za a yi ko dan boko yana daukan albashinsa tun da shi ya lissafa nawa yake dauka salari dan salari ne shi ai shi ya fi kowa tawakkali ai wai da haka zai lissafa nawa zai biya kudin haya a shekara nawa ne kudin kaza amma baya tunanin abin da Allah ya kawo masa a gefe a waje shi yasa nake ba mata fatawa duk wanda ya ce baya son haihuwa sai in ce ki je ki ce wa mijinki ya je a fidiye shi ana zuwa ana dandaka yanda ake dandake dan taure to sai ka je a fidiye ka abin nan naka sai a tsotse su a matse su shi kenan ka zo ka je ka ce a ɗinke ma ya farmace hana ta haihuwa in ka ba da ka mutu ta auri wani ba in 'ya'yan da ta haifa duk suka mutu ba ka ga ɗanka ko wallahi malam arzikin ɗanka ba hannunka yake ba da yawa za mu zo mu rayu 'ya'yanmu su fi mu arziki sau nawa za ka zo kai kake taimakon ubanka Allah ya shawara da shi ne ko da kai? haka dan ka haifi ɗa kai mai iya abin da za ka iya mai na rayuwa inda akwai ba shi in babu shi ya yi haƙuri shi ma arzikinsa ba yana hannun Allah hatta abincin da kake ciyar da shi da shi Allah ne yake turo kasansa ta hanyarka in ba ka yadda ba da ka mutu ba zai ci ba sai Allah ya canja ka sai ka mutu sai a mai da shi hannun wani sai a rinka bashi arzikin dan tanin shi yanzu mu duk abin da Allah yake bamu ai ba namu ne mu kaɗai ba Allah yana bamu saboda matan da suke karkashin mu da 'ya'ya da 'yan uwa kar ka ɗauka dan karan kanka ne a an yi zo baka sai ya duba mutum nawa ne a karkashin ka sai ya baka idan baka da aure yana ga kana kula da iyayenka sai ya baka da yawa dan ka samu naka kuma ka kula da ubanka to amma mara addini sai ya ɗauka cewa da cin 'ya'yansa da shan su gaba ɗaya nasa ne duk abin da Allah ya maka a duniya ya maka ne saboda da wanda suke karkashin ka ka taimaka musu to ya mutum zai zo yana faɗa da arzikin da ubangiji ya bashi muna rayuwa irin ta jahiliya wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko min imlaq Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke arzuta su kaji kasu su suwaye ƴaƴan sai aka fara magana ƴaƴan arzikin ƴaƴan wa iyyakum da ku gabaki daya sai an ba wa 'ya'yan masu ake ba ku inna hum lalle kisan 'ya'ya hana mata haihuwa kana khit'an isman kabiran laifi ne babban aziman wala taqrabu malal yatimi okay wala taqrabu zina sai kuma yazo magana akan mu'amala ta tsakanin mace da namiji kar ku kusanci zina ablaga min la ta'tuhu wala taqrabu zina shi yafi kaiwa matuƙa da da Allah ya ce da kai la ta'atu zina kar kar ka kusa da kar ka yi kar fa ka yi kar ka kuskura ka fara yin kaza yafi tsanani da ka kar ku kusanci zina kusantar ta ma kar ku yi ballantana ku yi innahu kana fahishatan lalle zina ya zama alfasha ne laifi kenan qabihan mummuna wa sa'a bi'isa shine sa'a ya munana sabilan hanyar zina dariqan huwa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah yanzu zai ta kawo mana dokoki kar ku yi ku yi kar ku yi ku yi haka zai ta faɗa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kar ku kashe rai wacce Allah ya haramta duk wace rai ne Allah ya haramta duk wanda ba shari'a ce ta kashe shi ba haramun ne ka kashe shi illa bil haqqi sai dai inda haƙƙi na ainihin wato shari'a wanda sunna ta yi bayanin wani haƙƙi ne za a iya kashe mutum saboda shi wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi mazluman alhali an zalunce shi faqad ja'alna liwaliyihi hakika mun sanya wa magadan shi liwaliyihi liwarithihi magajin shi wanda aka kashe shi yanzu ana magana ga wanda shi aka kashe in kana jin haushi an kashe ka ka tafi ko to karka damu wanda za su gaje ka suna da wani abu da Allah ya bar musu nasibu hakkinka jininka bai tafi a banza ba faqad ja'alna liwaliyihi ay liwarithihi sultanan tasallutan alal qatili yana da wani iko akan wanda yake kisan kai din wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanyawa magajinsa wani iko wani ainihin karfi shine tasallutan alal qatili mana yana daman arama ko ai kisasi fala yusrif fil qatli in an zo ramawa fala yusrif ai la ya tajawazul hadda kada ya wuce gona da iri fil qatli wajen ramuwar gayya bi an yaktula ghayra qatilihi aw yaktulahu bi ghayri bi aswa minhu hatta law qatala bitaghriqi fi ma'in az lam yughriqu fi ma'in milh ko malih innahu kana mansuran abinda aya take nufi la yusrifil qatli kar ya wuce gona da iri wajen kisan kan kamar ya wuce gona da iri in ka zo za ka rama an kashe maka baba in ka zo za ka rama an kashe maka yaya in ka zo za ka rama an kashe maka mata an kashe maka dan uwa fala yusrif fil qatli kada ya wuce gona da iri wajen ramuwar gayya din bayan yaktula gaira qatilihi ka je dan fushi ka je wanda ba shi ya kashe maka dan uwa ba ka je ka kashe ubanka ne kashe mun uba kai ma sai na kashe ka wallahi dan abu kazanka wannan al-israfu fil qatl ne kar wanda ya kashe wanda ba shi ya kashe masa ba wani ya je ya kashe muku dan uwa sai ka ce duk kabilar da ka samu tasa sai ka kashe ta wannan al-israfu ne fil qatl wuce gona da iri ne wata kabila sun je an yi fada a gari kaza sun kashe muku mutane ko wani ya kashe wani sai a ce a duk inda muka samu ɗan ƙabilar kaza sai mun kashe wannan in a shari'a ne al-israfu fil ne wuce gona da iri ne wajen kisan kai ba ka kashe wanda ba shi ya kashe maka dan uwa ba da ka in za ka yi ramuwa to za ka rama ne iya daidai gwargwado ko kuma ka kashe shi ba abin da ya kashe ka da shi ba ba abin da ya kashe maka dan uwanka da shi ba ya kashe dan uwanka da wuka ya soka mai to idan an zo kada a kona shi in an zo kada a harbe shi da bindiga wukar da ya sa ya kashe wani a surmuka masa wukan nan a inda ya soka shi ma a soka masa sai ya mutu shine alqisas in wani ya kashe dan uwanka da wani abu ka je ramawa ka kashe shi da wani abu to wannan ka wuce gona da iri jama'a wannan ilimi ne wannan shari'a ne kuma duk wanda zai hukunci in dai ramuwa za a yi duk wanda ya ma wani abu kace sai ka rama wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi Allah ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin da irin abin da aka yi muku hukuma da shi da ku rama ko kuma in ya kashe dan uwanka a ruwa mai daɗi kar ka je ka dulmuya shi ka kashe shi a ruwa mai gishiri gaji ba in ruwan da i kashe dan uwanka ruwan rijiya ne ruwan dadi ne ana sha kar ka je dan mugunta ka je ka samu ruwan kanwa ruwan toka ruwan kwata ka dulmuya shi a cikin ruwan kwata sai ya mutu ai kaga dan uwanka da ya zo shan ruwa kafin ya mutu wanne ya sha mai dadi ya sha to kai ma da ka zo kashe shi ka dulmiya shi ya sha ruwan dai ta je ka dulmiya shi ya sha ruwan gishiri ya mutu to sai an bi ka bashi adalci ke innahu kana mansuran lalle wanda aka kashe shi abin taimakawa ne Allah zai taimake shi kuma 'yan uwansa su taimake shi wannan a da kenan da ake ramuwa ake yin isasi yanzu tsarin ɗagutu gwamnatoci waɗanda ba sa bin ƙur'ani ba sa aiki da wannan an kashe ma ɗan uwa sai dai ka je kotu kawai ta shari'a ta ƙarya a ta ɗaukan lauyoyi da kot a ta turanci na iska kuran haka abin zai ƙare da wahala wai wani ya kashe ma ɗan uwa shi ma a kashe shi ba sa yi to wannan shine dalilin da yasa musulmi ya kamata su yi ƙoƙari su dawo da shari'ar musulunci a duk inda suke kun ji wannan saƙon wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah ga wani hanin kar ku kusanci dukiyar maraya kusanta sai dai da abin da yake mai kyau billati hiya ahsan abin da yake mafi kyau ka kusanci dukiyarsa ne don kai mai kasuwanci ka kusanci dukiyarsa don ka gyara masa kar ta lalace ka kusanci dukiyarsa ne don ka masa kaza illa billaji hiya ahsan hatta ya buluga ashuddahu ka ci gaba da kula mai dukiyarsa maraya har sai ya kai girmansa ya balaga ko ya hankali duk wanda ya rike maraya yana juya kudin maraya yana girma ka ce wane ka girma ga kudinka a baba a ci gaba da kula mutu wannan ya baka izini a ni wallahi ban iya kasuwa ba a ci gaba da yi mun muna lissafi sai ka taimaka mai amma asali yana girma tattara dukiyarsa ka bashi yanzu mutane idan mutum attajiri ne ya mutu ba a raba gada da yawa sai wani babban yaya ya zo ya zare zare kurgun tutar wani wani maganin gado mu ba za a zo a raba mana kan yan uwanmu ba furgunin wani maganin za a ciyar da ku za a shayar da ku shi zai tattare dukiyar gaba daya ya je tambasa uban gida da kudin uban shi da ya mutu ya rinka yanka riga da ya ga dama yana hawa mota mai tsada yana auro mata yadda ya ga dama yana yawo a duniya da kudin marayu amma nan an ce a raba ya ce kar a raba kai wai bahaushe wai wai in an raba gado wai an raba kan yan uwa ƙarya ne ƙur'ani ne ya raba gado mutum yana mutuwa a yau ana binne shi da an dawo yau dinnan a je a raba gadon shi shine shari'a yanzu ce aka yi wata fatawa shekara ashirin wasu yayye maza sun rike gado sun ƙi a raba har magadan sun wanda suke magadan sun fara mutuwa ‘ya'yansu sun zo ana rikici da su ubanku ya mutu kun ki ku raba gado kun rike yaro kudin makaranta ba a biya masa yana cikin matsi ga ubansu ya ya je karɓi kuɗin shi musamman babban yayan da bai da tsoron Allah babban yaya ya zo karɓi kuɗin uba ya je ta gina ‘ya'yansa da kuɗin gado kai da kake tarayya da shi a gadon kai fa bai baka hakkinka ba amma ya je ya yi aure da kuɗin ubanku ‘ya'yansa yana tura su ƙasashen waje suna karatu yana kula da su ya gina kasuwarsa da kuɗin ubanku kuma an yi magana ce wai za ka rabuwar kai ba wani maganar rabuwar kai san zuciya ne kurin da haka dukiyar maraya cinta bala'i ne kuma ya tabbata duk mutumin da ya rungumi dukiyar maraya ya cinye ta baya albarka ko nawa ne wallahi haka za su yi ta lalacewa iska kurin ka ciri haƙƙinsu ka ba su ka danka musu kawai idan juyawan ma zai zama matsala ba su ka ce ku je ku ne mai juya mu amma yanzu malam a zo a yi mutuwa matakka ta fi ƙannanka cin moriyar dukiyan ubansu wata mata a makarantarmu ta matan aure an zo ana cewa a biya kuɗin makaranta kawai sai naga tana ta kuka a kujerar gaba na ce me ya faru zo hajiya ta kasa yi min bayani tana ta kuka ta ce wallahi malam mai gidana attajiri ne mai kuɗi ne mawadaci ne mutuwa yi duka-duka ya ɗaya muka haifa da shi ta ce wallahi malam kukan da nake yi da 'yan ajin nan sai dai in biya musu kuɗin makaranta amma yau gani ni hajiya wance za a kore ni a makaranta saboda ba da kuɗin makaranta me ya faru ta ce tun da mai gidanmu ya mutu 'yan uwansa suka kwashe dukiyar nan tas suka ce ba za a raba gado ba ba za a raba musu kai ba wai duk abin da nake bukata wai sidin in rubuta waya in bugu rubuta takarda in jira ko in buga waya in jira na ce to ina tuwaninki ɗaya bisa takwas ta ce sun rike na ce ina nisufin yarki rabon yarta yar yarki ta ce sun rike ta ce abinci fa malam abu sai gas ɗina ya ƙare ina ta jiran a turo mu ba za a turo ba yanzu kudin makarantar nan wai sai na buga waya a wani yana abuja sai ce a je a duba a je a ka a biya mata na ce ki tafi kotu su su je can su ci gaba da riƙewa ke kuma su baki hakin gida na yarki abinda ake kenan yanzu a ƙasar nan kai ka gama wahala ka tara kuɗi kurin wani yaro bayan ka mutu ya zo ya mallake kuɗi ya rike ya je kuma ya ta biyan bukatarsa shi a karan kansa ta ce wallahi malam sai dai in daina zuwa makarantar nan ba za su biya ba wani ma cewa ya wai makarantar yan izala ne ba za su biya ba haka ya gaya mata a makarantar yan izala ne su ba za su biya ba to wannan malam yana daga cikin kurakuran da attajiranmu suke ba sa kawo wa kansu mutuwa yau ko gobe kamata mutum ya rubuta ya ce kaza kaza ina kar a kuskura a yi min kaza a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza shine daidai amma yawancinsu mutuwa suke ba shirya ba yawancinsu mutuwa ce take zuwa musu unexpected sai dai mutum ya ji shi ya tarar da kansa a kabari kawai Allah ya hatta ya buluga a shuddahu sai ya kai ainihin wato girmansa da kaurinsa da ƙarfinsa wa aufu bil ahad Allah ya bada umarni bayan ya ce kar a yi ta kuma sai ya ce ku cika alkawari idza ahadtumullaha in kun yi wa Allah alkawari ahadtumun nasa ko kuma kun yi wa mutane alkawari innal ahada kana mas'ula lalle shi alkawari abun tambaya ne akan shi wa auful kaila ku cika ma'auni a timmuhu ku kammala shi idza kiltum in kun zo aunawa na kilo kenan wa zinu bil qistas al mustaqim daga wazani ne shi kuma wa zinu akwai ma'auni na kilo akwai ma'auni na nauyi to idan kun zo mizani ku yi amfani da mizani as-sawi al-mizanu sawi ma'auni na daidai zalika khairun wa ahsanu ta'wila wancan shine yafi alkhairi kuma yafi kyakkyawan ta'wilan makoma ta'wilan ma'alan makoma wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kada ka yi magana ko karka bibici tattabi'a taqfu tattabi'a karka bi maganar da ba ka da ilimi a kanta inna sama'a ka je ka faɗe ta kai ta faɗa ana saurara ana ji ka sani da ji da gani walbasar walfu'ada da alkalbu zuciya abinda ta kulla ta yi aiki da shi kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abin da aka ambata abin tambaya ne sahibuhu ga wanda ya aikata aikin ma'abucin shi ma za fa'ala bihi me ya aikata da jinka sai an tambaya ganinka sai an tambaya zuciyarka abin da ka kulla sai an tambaye ka wala tamshi fil ardi maraha kakai tafiya a bayan ƙasa marahan abin da ake nufi da marih in baka gane ba bil kibri wal khuyala da girman kai da nuna isa shine wala tamshi fil ardi maraha kakai tafiya a bayan ƙasa kana nuna isa kana nuna girman kai kana nuna faɗin rai kana nuna kaiwa ne ne dariya ka tausaya masa girman kai rawanin tsiya waye kai ibnul mani dan mani me kai me ka mallaka me ka sani hadda zaka nuna ta takabbar anin nas zaka yi rinka yawan mutane girman kai innaka lan takhriqal arda kai dai baka isa ka huda kasa ba duk girman da kake ji ka huda kasa mana ka shiga kasa ka isa ai tasqubaha hatta tabluga akhiraha baka isa kai saqabu wato ka huda kasa ba har sai kai kar karshen ta bi kibrika da girman kanka baka isa ba baka isa ka tsaga kasa ba a nan dai saman kasan zaka yi ta tsalle tsallanka walan tablugal jibala tula kuma ba za ka taba kaiwa dutse tsawo ba alma'ana annaka la tabluga hadha almablagh fa kayfa takhtal duk fa girman kanka ba kai dutse dutse tsawo ba dutsen garin ku kafi shi tsawo to in kana jin girman kai akwai abin da ba dan adam ba ma ya fi ka walan tabluga aljibala tula ba kai dutse tsawo ba lan takhriqa al-arda baka isa ka huda kasa ba duk takun da za ka yi saboda nuna isa da ƙasaita ba za ka iya fasa ƙasa ba walan tablugal jibala tula kuma baka kai dutse tsawo ba me na girman kai in ji ƙur'ani kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha duka waɗannan almazkur da aka ambata mani Allahu wa rasuluhu anhu wanda Allah da annabi suka hana kana sayyi'uhu yace bitta'i ai amalan sayyi'an ko kana sayyi'atan a wata kira kana sayyi'uhu ko kana sayyi'atan aiki ne mummuna shine kana sayyi'uhu inda rabbika a wajen ubangijinka makruhan abin ki Allah baya so wa fi qira'ati sayyi'uhu biha ad-damir mudafatan kenan ai as-sayyi'u mimma taqaddama mafi muni a cikin abin da ya gabata shine makruhan abin ki a wajen Allah wannan qira'ata ne ne sab'iyata ne dalika mimma auha ilayka rabbuka wancan shine abinda ubangijinka ya Muhammadu ya maka wahayi wannan fa duk annabi ake gaya wannan abu ga mu ma mun zo muna amfani min al-hikmati na daga wa'azi mai cike da hikima wala taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka sanya tare da Allah wani abun bauta ba shi ba fatul kafi jahannama sai a jefa ka a wutar jahannama maluman wato abun zargi madhuran abun kora ai madrudan min rahmatillah abun kora shine madhura madhuran matruda abun kora daga rahamar Allah rahamar Allah ba a kiyama da wulakanci za a kore su inna lillahi wal maqsudu bil khitab huna ma siwahu sallallahu alaihi wasallam min al mukallafin abinda ake nufi a wannan zance bil khitab huna wanda ba annabi ba ai annabi ba zai yi wannan girman kai ba zai yi ba ni da kai ake ne hafa asfakum rabbukum bil banina واتخذ من الملائكة إناثا كاي إنكم لتقولون قولا عظيما kafirai ne suke zargin Allah cewa wai yana da 'ya'ya mata wai mala'ikun Allah wai 'ya'ya ne na Allah mata almala'ikatu banatullah duk mala'ika mala'ika da kake ji ana magana kafirai in sun zo zagin Allah sai su ce wai mala'iku ai 'ya'yansa ne mata sai ya mai da su mala'iku su kuma sai su ce su ya'ya maza ne suke so fassara ta biyu su ba sa son ya'ya mata sai su danganta wa Allah kaga sun ce ya'ya mata na Allah ne ko amma su idan an haifa musu ya'ya mata sai su kashe amma sai su rinka rike ‘ya'ya maza wai su sun fi son maza shi ne Allah ce afa asfakum rabbukum bilbanina ku kam wai Allah ya keɓance ku da ‘ya'ya maza ne ashe ‘ya'ya maza abun so ne wattakada minal mala'ikati inasa shi kuma Allah sai ya riki ‘ya'ya mata a cikin mala'iku ma'ana ku ba kwa son mata sai Allah ne ke son mata kai yanzu kana dan adam ka kyamaci ya mace to kuma sai ka ce wa Allah yana da ya mace kuma afa asfakum rabbukum bil banina yanzu Allah ne ya kebance ku ku ya ba ku ya maza ya ahla makka wattakhadha min al malaikati inasa shine wai ya riki mala'ikun Allah daga cikin su mata banatun li nafsihi bi zamikum wai mala'iku sune yayan Allah kamar yadda kuka raya innakum lallai ku kafiran nan la taquluna wallahi kuna faɗin maganganu bizalika qawlun azima magana mai girman gaske وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله يقول mala'ikun nan da bayi ne na Allah ba ‘ya'yan Allah ba sai kafirai suka juyar da su suka mai da su wai ai ‘ya'ya ne mata su fa a karan kansu fa in mutum ya haifi ‘ya macen fa kashe ta yake baya son ‘ya mace wa idza bushira ahaduhum suwaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون in fa ɗayansu aka yi mai bishara da ya mace ba yini yake gaba ɗaya fuskarsa a turbune ransa a ɓace me ya faru wallahi ya mace aka haifa ka amma abun mamaki wai Allah kuma sai a ce wai shi yake da wai wai mala'iku wai 'ya'yan Allah ne mata أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما الله يعرف قصة ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا حقيقة صرفنا بينا من بياني أتكلم أن القرآن ليذكروا دنس تنتنتني من الأمثال والوعد والوعيد misalai da wa'adi narkon azaba da alheri aljanna da kuma narkon azaba liyadzakaru dan yatta'izu su wa'astu وما يزيدهم hakan ba ta ƙara musu komai zalika illa nufuran sai gudun gaskiya shine anil haqqi ul sai Allah ya maida musu martani law kana ma'ahu ga ya musu ya Muhammad law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtaghaw ila dhil arshi sabila ga ya musu law kana ma'ahu lalle da a tare da Allah alihatun akwai wasu allolin kama yaquluna kamar yadda su kafirai suke faɗa idan to haka da haka ne labtagau la talabu tilkal aliha da waɗannan alloli ba Allah ɗin ba na gaskiya tunda kun ce yana da wasu akwai wasu allolin bayan shi to da sun nemi hanyar da za su kai zuwa ga Allah ɗin na asali labtagau ila dil arshi sai sun nemi hanyar da za su kai zuwa ga Allah ma'abucin al'arshi Allah sabilan liyuqatiluhu su haɗu da shi sai sun yaƙe shi a nan abinda Allah yake nufi kafirai da suke cewa ai Allah ba shi kaɗai ba ne Allah kenan akwai wasu allolin wai don me za a ce wahadahu la sharika lahu don me za a ce Allah shi shi kaɗai ne kullau kana ma'ahu alihatun kama ya ƙuluna ka gaya musu da akwai wasu allolin kamar yadda su suke faɗa idan to da labtagau ila zil arshi sabila sai sun nemi su haɗu da Allah mai al'arshi su haɗu da shi don su yaƙe shi tunda ai su Allah ne shi ma Allah ne a yadda kuke bara so ba za su yadda ba sarki yana iya kishiya ne gwamna yana iya kishiya an taɓa gwamna biyu a jiha ɗaya an taɓa sarki biyu a jiha ɗaya ina faɗa ko kujerar ka zo ka to don me yasa dan adam baya son kishiya amma sai yayi wa Allah kishiya subhanahu tanzihan lahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala da daukaka amma ya kuluna da barin abin da suke faɗa min shuraka'i na danganta Allah abokanan tarayya uluwan kabira daukaka mai girma Allah nan fa shine tusabbihu lahu samawati sab'u tunazzihuhu samman nan guda bakwai suna tsarkake Allah in kai baka tsarkake Allah ba sama ta daya tana tsarkake shi ta biyu tana tsarkake shi ta uku ta hudu ta biyar tusabbihuhu tusabbihu lahu duk abin da ke cikin samman nan yana ta tsarkake Allah iya ta tsarkake Allah iya ta duka wai sai wani ya zauna nan wai bai yi wani zikiri ba bai ambaci Allah ba me ka rage Allah da shi ba abin da ka rage Allah dan ka yi kai sallah ba don ka yi kai ibada Allah baka rige shi komai ba duk halittun da suke sama ta ɗaya biyu uku hudu biyar tu sabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna da abin da ke cikin kasai ga baki ɗaya duk suna tsarkake Allah in baka gane ba suna yi masa bauta sai ka kai sallah sai ka kai zikiri sai ka kai salatin annabi sai ka kai wani abu wa ka cuta ina son tuma son tuma li'anfusikum wa in asa'tum falaha daga duk wanda ya kama bauta kan shi iwa in ka sabawa kan ka kaiwa ka zama mutumin kirki kai ka zabawa kanka in dan iska ka zama dan duniya kai ka zabawa kanka wallahi ba abin da zai ƙari Allah a cikin sallolinku da kiran sallanku da karatunku da ibadarku kuma dan ka zama sali kar ka ɗauka wai ka ƙari Allah da wani abu kanka kaiwa haka duniya nan kana ganinta in ka yi mai kyau ka gani in baka yi mai kyau baka girbi abin da in ka gane ta ka huta shi Allah ko gane shi ake ka gane ya yake me yake so me baya so kuma ka gane me manufar rayuwarka anan wani zai dauka cewa dan ya zo masallaci ya ibada ko ya azumin nafila ko ya kiyamul laili ko ya wani abu yayi wa Allah albarma ne ina in Allah zai kone duniyan nan gaba ɗaya fa ba abin da ya dame shi ya kone ta kurmus kuma yau in ya ga dama zai iya zuba ta aljanna da kafirin da mai zagin sa da mai komai duk ya zuba su aljanna ba abin da zai ragu da shi wai fa dan Allah ya nuna maka shi isasshe ne ya isa komai da ya zo guda biyu yayi da ya aljanna malam sai ya yi wuta malamai suka ce aljanna adadin halittun da suke cikin duniya kowa iya da gidansa har kafiri da mushriki an tanadan masa gidansa a aljanna inda ya dawo ya yi aikin kwarai akwai wurin zaman shi haka wuta ma da ya zo hawa-hawa bene-bene-bene ita a cikin rami gaba ɗaya wuta ce kowa da gidan shi har muminai kai ɗinnan da gidanka a cikin wuta in case of Allah kiyaye ko za ka kauce hanya Allah ya ce ba takura mun tanadan maka inda za mu zuba ka da ka gane wannan da ka huta idan ka shiga aljanna gidanka na wuta haka iska za ta zo ce ta kada shi faram faram faram ba kowa ina mai gida a cewa yana aljanna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in ka shiga wuta kuma wurinka na aljanna shi ma iya nan ba wanda zai shiga sai dai kawai Allah ga dama ya rufe wurin ba takura kuma duk yawan mu nan akwai inda za a sa kowa ba tare da kowa ya takura kowa ba a cikin wuta kowa da gidan shi kuma wannan fa bayanin da nake maka tuntunin tun kafin Allah ya yi duniya da shekara 500 ya yi gidan aljanna tuntunin ya rufe ta tun kafin Allah ya yi duniya da shekara ɗari biyar ya gama yin gidan wuta ya rufe ta jira kawai ake yi ana ta mutuwa ana ta tafiya duk wanda ya mutu ya hau layi ke Allah kai mana afuwa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in ay wa ma min shay'in babu wani abu da kake gani min al-makhluqati illa yusabbihu face yana yin tasbihi multabisan bihamdihi yana mai godewa Allah ay yana subhanallahi wa bihamdihi har wannan roba dan ita ma shay'un ne har wannan abun shi ma shay'un ne komai ba abin da baya cewa subhanallahi wa bihamdihi babu walakin la tafqahuna tasbihahum Allah yace sai dai ku ba kwa gane yaya tasbihin nasu yake innahu kana haliman ghafura lalle Allah mai juriya ne mai kuma gafara ne tabaraka ta'ala haisu lam yu'alijkum mai halim mai juriya bai muku gaggawa ya alakar da ku ba akan barnan da kuke masa bil uquba ghafuran yana da gafara sai mu tashi wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura abinda muka faɗa daidai Allah shi wa mulada wanda muka yi kuskure